الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومجاهه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اعذرنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا في الزفر وبعد الحمد لله يوم goma sha biyar ko? Nake ji, sha biyar ko? Ha? To, ga watan tara. Alif dubu biyu da goma sha biyar mun sake haɗuwa don ci gaba da karatunmu na tauhidi wadda muke bibiyan littafin risala ta ابن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه ولا أنا وقطع وعمل بالجوارح نم وقطع mun yi bayani akan cewa وأن يعتقد أن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح shine ma gaba ɗaya ma abinda muka karanta a kenan a wancan zama so ya kulle yana daga cikin aƙidu da musulmi wanda yake ƙarƙashin kulawan ahlus sunna wal jama'a na haƙiƙa na gaskiya ya kudurce cewa imani furci ne da baki sannan da kudurcewa a zuciya da kuma aiki da gabbai to yau za mu tashi insha Allah duk mun yi bayani dai kowane ɗaya ina ji ko mata ya tsara dai mun yi bayanin da malamai suka yi karkashin sa shine ma ya jawo muka tsaya a iya wurin يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها malamai suka ce shi imani yazidu bi ziyadatil a'mali yana karuwa da karuwan ayyuka yana karuwa da karuwan ayyuka sannan yana raguwa da raguwan ayyukan da'a ne wannan wanda yake nufi kenan haka imani yana karuwa da karuwan ayyuka yana raguwa da raguwan ayyukan da'a da kana da shi da yawa sai ya ragu shine yana raguwa da da yana kana da ɗan kaɗan sai ya karu ya fi da yawa shi ne abin da ake nufi ana wannan magana cewa imani yana karuwa da karuwan ayyuka yana raguwa da raguwanta shine mazhaba na salafu gaba daya da kuma khalafu ma duka domin haka ya faɗa ma a mai sharhin samarud dani in kazu ba haka ya faɗa yace wannan huwa mazhabu jama'atin min min salatil ummati wa khalafiha huwa akhiru qawl malik kuma shine zancen malik na ƙarshe shi ma cewa imani na ƙaruwa yana raguwa radiyallahu anhu wa kana awwalan yaqulu yazidu wa la yanqus a farko imam malik kansa yana cewa imani yana ƙaruwa amma baya raguwa shine ra'ayin sa farko amma daga ƙarshe sai zai haɗu da jumhur shi ma ya yarda imani na ƙaruwa na raguwa amma sabanin ra'ayin abu hanifa shi kam ya saba wa jumhur ana shi dama kullum mazhabata in ka duba akwai irin wannan rikici a ciki so kuma shi ƙur'ani ya tabbatar da cewa imani na ƙaruwa gashi nan a kusa kusa ma a ƙur'ani Allah na cewa wa yazdada allazina amanu imana ko ba mu karanta wannan aya eh wa yazdada allazina amanu imana masu mu'minai sai suka samu ƙarin imani ashe yana ƙaruwa ko ga shi nan dai a wurare daban-daban ma ƙur'ani ya gaya mana haka nan masu wato akwai waɗanda in an ambaci Allah sai kan ƙara musu imani duk ƙur'ani ne ya tabbatar mana saboda haka dai to nan abinda kawai ake bukata kai mumini ka lura da shi shine an ce yazidu bi ziyadatil amali wa yanqusu bi naqsiha yau da daddare idan kana yin kullum misali yau ka yi raka'anka hudu da daddare gobe ma hudu sai kai ta yin haka har san da kai shekara kana yin raka'a hudu hudu kawai bayan shekara ɗayan nan kawai ranar sai ka ji kai raka'a hudu nan fa sun kasa bara sun yi maka sun maka sai ka koma yin raka'a shida shida to daga ran da ka ji raka'a hudun nan duk daɗewa da kai kana yin su daga ran da ka ji ba su kai sun maka dan kawai barak su ba su ishe ka ba to daga ranan kuma imanin ka ya karu don imanin ka ya karu lallai aikin da'an ka zai karu shine yazidu bi ziyadatil a'mali imani ya karuwa ne da karuwan aiki daga ran da ka ji ko kuma kana karanta subu inda kullum subu inda kullum ka saba kana yin subu'i ma'ana a wata kana sauka daya haka ka saba to wata rana sai ka ji kawai kai kai fa gaskiya wata daya sauka ɗayan nan yayi maka kan misali sai ka koma kwana goma kwana ashirin dai a takaice kake yin sauka kwana ashirin kan kullum ido nawa kenan eh ido uku ko shi zai bada sittin ko nawa ashirin ta uku shi zai bada sittin aiko? to kullum sai ka koma kana yin izin uku to kaga imanin ka ne ya karu haka ya zama inda imanin ka bai karu ba da aikin ba zai karu ba shine wa yazidu bi ziyadatil a'mali wannan kenan amma sai ya zama kana yin karatun alkur'ani kullum sati sai ka yi sauka sai ka ji ka takura bayan ka rufe kana yi sai ka ji ka takura kai wannan abun fa na ba zai je ba sai ka koma yi kwana goma goma sauka ko yan kusu bi na kasi hakenan wa yanqusu bi naqsiha imani yana raguwa da raguwan aiki da zaran ka rage aikin da ka saba yin alkai to imani ka ne rage dan da bai raguwa da za akalla dai zaka maintain din sa shi kam kana renon sa ya tafi a yadda yake kan banda da kafa in ma bai karuwa to da ka ji ba za ka iya aikin da ka saba yi na da'a na bin Allah ba to daga ranar imanin ka ya rage ko kuma bawan Allah ka yi shekara ashirin kullum kana zuwa abin nan ba a tsere ma a masallaci shekara wajen ashirin a haka kawai ana nan ana nan wata rana kawai sai ka dawo yau in ka samu kai kokari ka samu jam'i full gobe ba za ka samu ko azhar ko asuba ba da haka da haka ai ka dawo ma kana samun jam'i salloli uku kawai to imanin ka ya rabu ko shakka babu imanin ka ya rabu an gane bayani sannan wannan dai da shi ake gane aiki a imani yana nan ko ya ragu ko ya karu saboda haka shine ma'anan wa yazidu bi ziyadatil amali wa yanqusu bi naqsiha fa yakunu fiha an-naqsu biha ay wa yakunu menene yake wai wa yanqusu bi naqsiha fa yakunu fiha an-naqsu an-naqsu tauyewa yakunu fiha yana kasancewa a cikin imani biha da ƙaruwan shi ɗa'a ɗin da raguwan ɗa'a ɗin wa biha ziyaratu kuma da ɗa'an yake ƙaruwa in ɗa'a ya ƙaru to imani ma zai ƙaru wala yakmulu qawlul imani illa bil amali furta shahada ka ce ka faɗa kai kana wato ka furta shahada baya cika illa bil amali sai da aiki idan kawai ka ce kai mumini ne da baki amma ba ka aiki kana zaune to imanin ba zai cika ba shine anan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ra'aytumur rajula يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان ما yake yace idan kuka ga mutum yana ya saba da zuwa jam'i masallaci to kuma shaida mumini ne duk wanda kuka mai shaida kuka ga ya saba da halartar jam'i a masallaci annabi yace to wannan kuma shaida lallai mumini ne sannan ya ce wala ƙaunin wa amalin illa bi niyyati haka nan kuma furta imanin nan kalmar imanin da yin aikin duka ba zai ba zai cika ba illa bi niyyati sai da niyya shine mai ikhlasi ƙudurcewa a zuciya duk furtawanka duk wani aikin da kake yi idan ba niyya kyakkyawa to aikin banza ne aikin bai cika ba imanin ka bai cika ba babu shi babu cikansa wala qawlun wala amalun wala niyyatun illa bi muwafaqati sunnati haka nan kuma ko ka furta kai aiki kai ikhlasin duk ba zai cika ba imanin ka bare cika ba illa bi muwafaqati sunna sai in kai yadda annabi Muhammadu yayi in baka dace da yadda yayi ba ko da ka furta ka aikata ka yi ikhlasi a zuciya kyakkyawan niyya kenan bisa aikin to bare cika ba sai in ka daidai da yadda jikadan Allah ya yi saboda na ɗaya dai ba da kai ba kai aka turo da wannan addinin ba ba ilhami aka maka aka ce ka tashi kai ba akwai wanda ya zo da aiki to kana son aikin yayi karbu to kai yadda yayi in kuma baka yadda yayi ba to ko shakka babu wannan aiki naka wataƙila ya zama marjudi ma gaba daya a ma da kayan to a nan gurin kuma nan ne karatu yake bayan duka ma akwai bayanai su amma nan wurin a nan karatu ne gaba daya kun san me za na faɗi haka haka ya kamata mana ku sani me yasa nace ai nan karatu yake wala qawlun wala amalun wala niyyatun illa bi muwafaqati sunnah da aikin da da faɗin ai faɗin da aikin da niyyar duka ba za su yi ba sai in kayi yadda annabi Muhammadu ya yi sai ka dace da sunna nake nan karatun yake to ta ina don me yasa na faɗi haka abin da yasa shine akwai waɗanda suke zama su wai kullum da sun ji an kira sunna da zaran sun ji an kira sunna su a wurin suna gani an kira kawar kakarsu ko yaya eh ko wata yar goggonsu ko wani rigansu na sakawa wanda da sun ji an kira sunan dai to kawai su da su ake wanda duk ba su ba kwata-kwata wannan bai shafe su ba ma kawai duk wanda ba su ba to bai wannan sunan wai bai shafe shi ba ma su a wurin su suna nan su suna zaune kuma alhalin sun fi kowa nisa da wannan sunan amma da an kira shi su suna gani an kira kanwa kakansu to shi yasa nace muku karatu yana nan gurin haka nan ne ya kamata a tara hankula mu dubi wannan gurin da kyau zaka ahlus sunna ahlus sunna sunna sunna ai koyi da sunna ai koyi da sunna kuma wallahi a yau dai kam wanda suka fi kowa da awan wannan kuma wallahi su suka fi kowa nisa da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ina faɗi ne ko don muna gefe ɗaya su wa'incan masu ihu da kururu ta ce sunna sunna ɗin suna gefen can ba don haka bane saboda kawai haƙiƙanin zance don qur'ani ya hana tsarkake kai wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa Allah ya hana karku yadda ku tsarkake kanku ku rika tura kowa a babin imani da kuma cewa shine yake bin sunna sai ku kadai kamar da sunna yadda ka san wata tsakiyar babarka sai wanda ka ga dama zai zama yana ciki wanda ba ka so baya ciki duk wasu ayyuka na ibadatu wa'inda su ne haƙiƙanin musuluncin sai ya dawo wa'incan masu dawon sunan wai in ka yi wannan ayyukan su a wurin kaɗan bid'a ne ko kuma su kira ka makafiri saboda tsabar wannan hadisi da kodiyawa suka kawo a cikin littattafansu na cewa ƙarshen zamani sunna za ta koma bid'a bid'a ta koma sunna za a juya abun addini ya zama baibai saboda haka dai ya kamata mu dubi wannan matsala critically in kuna tuna kwanan baya yaro da muka zauna da shi din nan yana cewa wai akan matsalan alusunna din nan da muka yi ta magana a kai ai su a wurinsu ba su taɓa tsammanin wannan sunan ko da wasa wallahi za a zo a ce musu su yi bayanin yadda aka yi suka zama alu sunnan ya gagara ba ba za su taɓa tsammanin haka ba amma ran da mutum ya shiga hannu sai gane ashe ya kamata ya rage faɗa wa kansa wannan sunan ko yaya shi ka ai ka san a nufinsa dama ya je ya rufe kansa ya ɗan ji wannan kasa ɗin kabiru gombe wanda ya ayola a kan wannan istiwa'i ɗin da yake ta ihu wanda shi ma inda za a zaunar da shi a gaba da gaba a ce za a yi mai tambaya wallahi tallahi ba zai ba zai zai duk hauraji yake ba- ba- babu maganar ilimi a ciki ayoyin istiwa'i guda bakwai kaza kaza wane ne ya je ya rufe kansa ya gama jakewa akan wannan kawai to shi yasa wai ban da wannan kar in yi ma tambaya akan wani abu saboda shi ba na ɗaya ba malami bane ba karatu shi ba bakin zama ya faɗa shi ba za a kirga shi ba cikin almajirai ba ma to me ya kawo ka tsoma baki a cikin addini cikin almajirai ma ba za a kirga ka ba da bakin sai ya faɗa bayan mun gama gabatar da CV namu a takaice na nemi shi ma ya gabatar da nashi ya ta kame kame wai wai wai ma- yana wai malamin da wai wai- wai gafa kawai kai ka duba ba ai daga nan kawai ka faɗi ko yaya daga nan ka faɗi wanda ƙarƙarin shehinsa tolba shi ne kai kuma shehinka babban shehinsa ba wanda yake ne samun madadi a wurinsa shi ne tolba ibrahim hakan dan kwambo ko ba gaba ne shi kuma bai taba cewa ya san addini ba shi tolba ko ko ya taba cewa ya- shi malami ne to shi ne shehin shehin gaba wai kai wai kai ka zo ka zo baki a cikin addini da bakin zai fara tsakani da Allah za ku gani wannan wanda ya faɗa ɗin babban burinsa shi ya haɗa fotonsa da foton tolba ko ba gaba ne ya manna ya saka a hanyar gombe ya saka a ko'ina yana mammanna babban shirinsa da yake muradinsa da yake samun madadi a wurinsa shine ibrahim hassan dan gombe kuma ko shi ko shi in ka gaya mar haka daɗi zai ji ko ya ce ma shehunai na guda uku wanda nake takama da su dukkan su ba wanda bai min ijaza ba alhamdulillah ba alfahari ba shuk- shukran la fakran maulan mushak tahir wa'azi shi ya min izini da ijazan sa nake yi misali ko tafsirin alqurani shi ya min ijaza maulaya shek daware da kuma maulaya shek hamza abdulkadir rijiyar lemu almajirin na yan mota wancan kuma almajirin shehu modibu zailani kowa a cikin wanda aka faɗa nan in ka faɗi stage ɗaya kawai na malamansa zaka ji m- m- maliya ne bellantana ma shehu ɗayi rukam maulan mu shehu ibrahim kana ƙara taku ɗaya kawai shi kam shehu ibrahim ne to kai sai ka gaya mana wani wanda kai ma za a ji a cikin tafiyar taku wanda shi an san shi wani ne a ga ba kana hayaniya wani imamu alu sunna a a mubi kaza kaza kaza waye ya mutu waye na ce to alu na ji ka furta alu sunna sai ka mana bayanin kenan kana so ka guda mana limamin ku na alu sunna kan kenan ku ne alu sunna kenan to daga nan fa sai kallo ya koma sama yace shi ba shi ya kawo shi nan ba ba maganan alu sunna a sai ka kare su a wurin su kamar yadda na gaya muku in an faɗi sunna da an faɗi kanwar kakasu kowa yana ganin wannan kam suna ne wanda nashi ne kawai wanda tun azal aka haife shi da shi ma kawai ba yadda za a yi wani amsa wannan suna to ba ta nan gizon take saka ba shin zaka zaka iya kare kanka shin da muka yi wannan muhawaran ai ana ji ta ko ta ina a garin tunda Malam Umaru Igilet kaga har inda gidansa yake amma yace yana ji sarai sai dai iska ta dan kada ta wani wuri wata kalma sai ta kufce maka yaga ba zai iya ba yana kwanci a kan gadonsa yace da bakin sa yake gaya min yace wallahi in iska ta dan kada wani lokaci sai wata kalma ta kufce bai ji ba kuma he ji ta mur abun ya murde shi in bai ji wani abun ba yace sai ya taso kawai tiryan tiryan ya biyo sautin sanda ya iso inda ake yi ka san dai sun ji to tun da sun ji waye ka ji ya fito ya ce shi ya isa zai wannan maganar da aka kalubalance su bari ya bari yayi karatu a kai ya kare kansa ya faɗe inda yadda suka yi suka zama ai da ya kamata ai tunda malaman su dai sun ji an sai wani ya fito ya ce to shi ga shi shi dan taron aradu da kane ya ji wani yaro dan jawroji yana kalubalantar su wai in sun isa su kare kansu su faɗi ya aka suka zama alu suna har yau shiru ni dai kan ban ji ba in kuma ko wanda ya ji a cikin ko wani yayi wa'azi ya kare kan ya kare su ya faɗi yadda suka suka zama to sai ya gaya mana waye ne shi sai mu je mu same shi ko kuma a kawo mana abun mu ji babu shiru to gaskiya a nan ya kamata mu tara hankali mu dubi wannan gurin da kyau duk wani mai da'awan ba wai wanda yake ahlus sunna ba ba mai da'awan ahlus sunna to karkari in ka ritsa shi yana cewa shi ahlus sunna ne ahlus sunna ne da farkon abin da zaka yi mai in kun haɗu tambaye shi meye sunnan ne kan me sunna karkarin abin da zai ce ma ya ce ma abin da annabi ya yi abin da ya ce abin da aka yi a gabansa bai hana ba ba shi suke faɗi ba yawanci to in kun tuna majalisinmu na bakasi shi kaɗai ya isa ya warware ma wannan matsalar don a kai muka yi ke ne da shi injiwa shi wannan shi ne sunna ne tun da kai ahlus sunna ne baka baka yin komai sai na sunna ai go haka ne to wa yake abinda annabi yayi abinda annabi ya faɗa abinda akai a gaban sa wa ya faɗi haka annabin ne ya faɗa shi ya kasa yi kawo inda annabi ya ce abinda na ce abinda na aikata abinda akai a gabana ban hana ba shine sunna kawo inda ya faɗa kana ji zai kawo wallahi har gashin kansa ya zube saboda ɗabar wahala wallah bai isai kawo ba har ransa ya fita bai isai kawo wannan hadisi ba kam ƙaryar ya ƙaryarsa wallahi ya ce zai kawo hadisin da annabi ya ce abinda nake abinda na aikata abinda aka yi gabana shine sunna wallahi ƙarya yake to ka san a nan ne zai rena kansa duk wanda ya za a zauna da shi ne da ya faɗi wannan tarifin zaka ce to wannan tarifin bid'a ne bid'a ne don annabi bai kasa haka ba sai na abubakar bai kasa bai kasa shi ba sai na umaru Uthman Ali duk ba wanda ya san da wannan tarifin naka shi ma wannan tarifin cewa abunda annabi bai ba abunda abunda annabi ya abunda annabi ya ce abunda akai a gabansa shi ma bid'a ne wannan tarifin to ya zamu yi kenan kazan yaro yana cewa wai a mene fahimta daga sunna da ba don kina so sai na sai da na matse shi sai ya faɗa min yaya ya zama ahlus sunna ba da mun shiga wannan wurin anan zai gane ma shayi don duk gudun ruwansa da shige wannan zai kawo ba yana kawowa in ka mai tambaya kuma in jiwa hakan to fa sai sai ya zama ba hujja dan wallahi ba za su taɓa tsammanin an zauna da su haka abin zai zama ba su kam ba su kam sunna sunna sunna har ma na gaya mai aiki to sai an zauna an ce kare kare sunnar me ya sunnar tuku kai tarifin ta ce ma in jiwa waye tarifin tunda kai dan sunna ne ai ka bi komai sunna kawai kar ka kawo wani abun da ba na annabi ba kuma waye ce ma haka ne sunna kaga fa anan ne fa zai gane bai da wayo in da yana ihu yana cewa shi ahlus sunna ne to zai rage ko ya koma cewa shi salaf ne to kaga salaf kuma nan tafi muni ma gonda ahlus sunna ma alquran don duk qur'ani duk inda kaji an kira salaf wallahi tallahi wani mummunan abu ne wallahi duk inda aka kira salaf a qur'ani Allah zaka tarar mummunan abu ne kai akwai ma inda aka kira salaf da jahiliya addinin jahiliya duk sunan da ka tuna na salaf kawo min shi a qur'ani sai na ga sai na fassara ma shi kuma sai kaga dukkan ma dukkan tafsirai sun san haka ne kuma fassara misali alladhina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakabbathu ash-shaytanu min al-mas ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ومن جاء موعظة من ربه فانتهى falahu me hakan wani ja'u ma'izatu min rabbi fanta falahu me ma talafi ka dubi ayan fa allazina yaquluna riba aka ce masu cin riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakabbathu shaytan min al-ard zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa halalla Allahu al-bay'a wa harrama riba Allah ya halatta ciniki ya haramta ne riba wa man ja'a mau'izatun duk wanda wa'azi ya zo masa fantaha ya hanu da cin riba a nan gaba to falahu ma salafa wannan abun da ya wuce ya shuɗe na riban da yake hannu a gane riban da yake hannu din ba wanda zai karba nan gaba ba wanda ya riga ya karba to falahu ma salafa wannan da ya shuɗe ne riban shine ma nan salafa anan salaf anan kudin riba da suka shuɗe can kuma na wala tankihu ma naka aba'ukum min an-nisa'i illa ma qad salaf salaf ma qad salaf me ake nufi anan jahiliya kar ku da ku aure abunda ubannin ku suka aura in dai mace babanka ya aure ta to kar ka yadda ka aure ta illa ma qad salafa sai dai wanda abunda aka yi a jahiliya jahiliya abunda aka yi a jahiliya da kafin zuwa musulunci da kuka yi to nan kam shikenan amma a yanzu kan musulunci ya hana haka nan da aka zo ana haramta mata wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf ko kaje a yanzu take ana kawo guda uku shi ma jahiliya ne kar ku hada ƴaƴan uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya ka hada ya da kanuwa ka aure su take an hana illa ma qad salaf sai dai wanda aka yi a jahiliya duk jahiliya haka nan wa salafan lil akhirin wannan maganar su fir'auna aka gama maganar su fir'auna aka kawo sunan salaf to a hadisi kuma wani lokacin salaf yana zuwa da mutum mai yawan cin bashi mai taurin bashi wani wurin salaf yana zuwa da ma'anan jarabibben raƙumi to me don ka yaba kanka wannan sunan ma'ana in dai ma'anansa za a duba kam na istilahi to shi ma za ka kwan ciki a dai ƙur'ani in dai ma'ana wai ka kawo mar ma'ana a sunna ko qur'ani sunan da ka yaba kan kaɗe to in mun laluba qur'ani kan fa sai a hankali dan haka dai a tagaice yan uwa menene sunnan manzon Allah in fa mutum ya ce ma lalle a dawo a dubi sunna me sunna to, to tabbas zai kwanci saboda annabi ya gaya mana me sunna qur'ani ya gaya mana me sunna tukun farko hadisai sun tabbatar mana mai sunna sabai sun tabbatar mana mai sunna me qur'ani ya gaya mana halin annabi halin mai koyi da annabi karshen sunna dai kace koyi da annabi ko ko to qur'ani yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun kyakkyawan abun koyi dai ga wanda yake kaunan haduwa da Allah ranar gobe kiyama ya samu alkhairi a can liman kana yadda Allah wa yawmal akhir ko ga wanda yake kaunan haduwa da Allah da samun kyakkyawan makoma a ranar gobe kiyawa in dai koyi zai yi to ya koyi da manzon Allah fi rasulillahi cikin manzon Allah ne za ka yi koyi uswatun hasanatun me aka biya da shi aka ce wa menene ne في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخرة ومنين وذكر الله كثيرا yayi zikirin Allah da yawa inda koyi da annabi ne to wannan shine shi da yaro yace ba ce wa sallah kasira ko sama kasira ko tasaddaka kasira ko hajja kasira bellantana ma a kawo abun da kai kake yi kake kuma kake cewa kai dan sunna ne shataman nasa kasira shine kai ka aikin ka ko ba shi bane aikin su wa shataman nasa kasira zagin mutane da yawa shine aikin su shine kuma sunna duk aikin da ake wanda shi in ka bi shine ainihin sunnan manzo Allah wallahi sai su rusa shi su ce ba wai bid'a ne yan bani na iya Allah ya ce wa zakar Allah kabira ai wanda ya zikirin Allah da yawa shine mai koyi da annabi mai kaunan saduwa da Allah ranar gobe kiyama amma sai ya ce ma a ai zikirin ai an ga yadda yake ga yadda kuma sai ka tambaye shi wai faɗi hakan sai in ka ce mai wai ga mai haka ake yi sai sai tafiya ta tsaya gis injiwa eh ai ba a yi cikin jama'a to annabi dai ya ce ai a cikin jama'a ya ya fada ya nuna kuma yi a cikin jama'a ma shi yafi man zakarani fi nafsihi zakartu fi nafsi wa man zakarani fi mala'in mala'u ai jama'a zakartu fi mala'in khairu min in ji Allah ma hadithul qudsi ko a to ai kuna kewayewa a kewayewa kuma gashi nan إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة عرف قال حلق الذكر to wanne ne kuma a to ai kuna daga murya ai baban ka ma ba zai yi ya ji daɗi ka ta ihu kana ba ba ba kana belle Allah ja wannan bukhari ya shi ya riwaita a cikin sahihin sa anna raf'a sauti bi dhikri hina yasrifu an-nas min al-maktubati kana ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai ne kuma eh to ai kuna dukan kirji to ai nan kuma ba kirjinka muka buga ba namu muka buga eh to na kuma ya hada injiwa ko ai hana kai ne ka ka turo da sabon addini ko kuma wani annabi ne in annabi ne ga ne inda inda ya hana annabi ya hana shine addini ba annabi bai yi ba ga ya mini ai na ya hana mutum ya bugi kirjinsa in sai ya gaya ma ai in musulunci ne dungurungun bai yadda ba ya gaya ma ina musulunci ya fara karin mutu ya bugi kirjinsa haka kawai ma ya bugi kirjinsa haka kawai ma belle a wurin zikiri ya gaya maka sai ya kawo da yake shi dan sunna ne tunda komai ai sunna ko to ya kawo ma ai na sunnan ina aka hana ko kuma bulala ka san akwai kowane littafi na ahkamu akwai babin hukuncin wanda ya kaza a shari'a in kai kaza to a gaya mana hukuncin wanda ya bugi kirji ko ma ba a cikin zikire ba na bugi kirji na sai aka ce a ni bulala nawa a shari'a musulunci ito ai ana rawa to i har yanzu dai kawo ni dai na ga na sani ko kai dan waye ne a duniyan nan ko waye ubanka ko waye malaminka kasa yake da suyudi radiyallahu anhu suyudi ya kawo shi a cikin littafin ya har ya kafa hujja da hadisi in kana jin ni ban isa in kafa hujja da hadisin ma'aiki in ba da hujja da rawa a wurin zikiri ba to suyudi ya kawo hujja ya kafa hadisin manzo Allah ya kafa hujja da shi a wurin rawan zikiri a cikin alhawi lil fatawi nashi yana kafa kafa hujja akan sufaye da suke yin rawa a wurin zikirin Allah ya bada hujjan hadisin Ja'far Ja'far Tayyar dan uwan Sayyidina Ali wanda annabi yake masa ajbata ne khalqan wa khulqan ya tashi ya rawa a gaban manzon Allah Sunni ya tabbatar da ya kawo wannan a cikin littafin sai ce ya isa hujja tunda an yi rawa a gaban manzon Allah rawan nan kuma musulmi ne yayi kuma sahabinsa kuma bayan sahabi ma alu baiti yayi a gaban annabi da haka don kai rawa saboda daɗi wancan daɗi ne na maganar da annabi ya mar kai ma saboda ambaton Allah daɗi in kai rawa shikenan ba a ce ga bulalan da aka ce za a yi ma ba a shari'a in kuma akwai kawo guri in babu kuma ja bakin ka kai shiru kai ba kai ba ba turo min kai ba addinin dan dalili ne ba haka kawai zaka yi a sharuwan tsuntsaye zaka zo zaka hana ni abu haka kawai kawo dalili ba without proof to ja bakin ka kashi in kana da hujja kawo kawai wa ya hana Allah ina aya annabi ina hadisi malamai kawo littafin malaminka da baki ƙarya kake yi ko ƙarya yake shi ma saboda bai da hujja shi ma ko kana ji haka kawai mutum zai zo ya hana ni abu bai da dalili bai ban dalili ba in ka ban dalili shi kenan sai in yadda amma ba dalili haka kawai in ka ce min to kai din me dalilin ka da kake da kake yi zai iya tambaya ai ko sai in ce ma eh wannan yana gwada baka san usulul fiqh ba tunda na tambaye ka ina aka hana baka kawo ba to ai aslul ashiyai al ibaha asalin komi ma halal ne sai an samo karina wani abun da yake banda kaza banda kaza banda kaza ina banda kazan da ya hana wannan din za mu zo a usulul fiqh za mu karanta zaka gani a cikin littafin wannan littafin da muke ba na usulul fiqh da muke karanta wannan can gaba zaka ji aslul ahyai al ibaha asalin komi halal ne sai in wani nafsi yazo yace banda kaza banda kaza banda kaza to shikenan kazan nan kuma da baka saka ce halal bane amma ba nassin da yace abun nan ba kyau to asalin komi halal ne amma in an samu karina wani abun da ya hana shi to baka da iko nan kuma daga rana in kai taurin kai wa nafsi to fa za ka gamu da Allah in ka je ka lahira shi yasa haram shi yafi kaɗan in ji malami haram shi yafi kaɗan shi yasa ake kama sunansa shi yasa ake kama sunan haram da yake shi yafi kaɗan halal shi yafi yawa shi yasa in an kirga haram aka ce kar ku auri kaza banda kaza banda wance banda wance banda wance na haramta muku wance aka gama lissafa su matan da aka haramta aka ce wal musa nasu minan nisa illa ma malakat aymanukum matar aure ita ce ta karshe a dai qur'ani kan bai haramta ko in dai wani ya daura mata aure to ko da kafin kai auren halal ce auren ka to daga ranar ta zama haram a duk duniya ba wanda ya sai aure ta kuma in dai da igiyan aure a wuyan mace shine wal musanat min an-nisa'i kan izo ne illa ma malakat ayman kitab Allah alaikum kitab Allah alaikum ko to sai Allah ya ce wa ahalla lakum ma wara azalikum duk abun da ba wannan da muka kirgan nan ba to mun halatta muku ka duba ba wannan da shi malamai suka kafa hujja wa ahalla lakum ma wara azalikum kuma bayan wannan abun da muka kirgo muka hana ku to mun halatta muku to sai ya zama kuma hujja ga ko ina ma duk abin da ba a kama aka ce ma haram ba to an halatta ma ne shikenan za ka kar wani kato banza ya zo ya ce ma daina kaza haka kawai ka hau without proof sai ya kawo ma dalili evidence concrete kuma kar ya kawo wani lagwai-lagwai din hujja ai ni kan na gaya muku anan ka'ida ce ta malamin usulu aslul ahya'i al ibaha asalin komi halal ne sai in nafsi yazo ya haramta to shi kenan nan kuma in ko ya haramta ko ya hana don hanawa daban haramtawa daban mun sani to a kula da nan to menene menene sunna koyi da manzon Allah koyi da manzon Allah Qur'ani yace mana wa zakarallaha kafira duk yawan sallanka duk yawan zakkanka duk yawan zuwa hajin ka kana komawa in baka zikiri da yawa kai ba mai koyi da manzon Allah bane da wannan nasin Qur'ani ko mai ka yawaita in dai ba zikiri ka yawaita ba to ba, ba yana gwada koyi da annabi bane na hakika kuma hadisin Aisha na tabbatar da haka radiyallahu anha wa ardaha kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Allah fi jami'i ahyanihi ko annabi shi ya kasance yana zikirin Allah ne a dukkan yanayinsa da ka same shi abu huraira radiyallahu anhu ya riwaita a hadisin da hujjatul islam al-ghazali muhammad ibn muhammad ibn muhammad ko abu hamid ya kawo a cikin littafinsa al-ajubatu zaman yace arakum hahuna والميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد ya nake ganin ku nan Ya shi- yana gwamna a madina lokacin ya shiga kasuwa ya ga ana washa washa ana cin kasuwa masu shagogi da sauransu ya ce ya nake ku- ganin ku a nan ga gadon manzo Allah ana rabawa a kasuwa ku kuma kuna eh, a a masallaci ku kuma ga kunan anan kuna cin kasuwa wa taraku suqa wa zabu ila al-masjid kawai sai suka tafi masallacin manzon Allah suka rufe shagogi da suka je sai suka dawo wurin Abu Huraira qalu ya Abu Huraira suka ce ya kai Abu Huraira ma ra'ayna mirasan yuqsamu fil masjid mun je fa ba mu ga gadon ana rabawa masallaci ba muka su sun dauka irin abin da suke samu a nan kasuwan ne shago- shagunan nasu ake rabawa sai dai kala yace to fa ma za ra'aytum naji ba ku ga gadon ana rabawa ba me kuka gani a masallacin manzon Allah qalu sai suka amsa masa ra'ayna qauman yadhkuruna Allah azza wa jalla wa yaqrauna al-Qur'an mun ga wasu mutane ne suna zikirin Allah kuma suna karanta Qur'ani shi muka tarar ana yi kawai a masallacin qala fa zalika mirasu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace to ai wannan shine gadon manzon Allah ne wannan shine gadon manzon Allah ne me wannan hadisin ya nuna zikiri karatun Qur'ani wannan shine gadon manzon Allah duk wanda yake so gaji abinda annabi yake to yayi wannan wannan shine abinda sahabbai suka tabbatar halin annabin kuma Aisha ta gaya mana kowane yanayi zikirin Allah yake to sai ya zama kuma ma sai kai abu fa yanzu nan sai yanzu misali yan uwa zan mana misali da wani abu muhimmi mutum ya- a sallame sallah ya tashi ya fita ana sallamewa but kaga ya tashi ya fita wannan bidi'a ce babu inda aka samu cewa manzon Allah wai an sallame ya tashi ya fita zaman dirkin ake yi sai an yi addu'a amma sai ya zama bidi'a yanzu a wurin wa- masu yaba kansu rigan sunna ubangiji ne bai umuri fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab in an sallabe aka gama ibada musamman sallah to ka tsaya ka bautu ka kafu a wurin kai zaman dirshan kai doki zuwa ga ubangijinka shine wa ila rabbika farghab amma sai in an ce ai addu'a wa bid'a ne wa'insu suna cewa wai kai kai kadai wa'insu suka ce in kai kadai din ma kuma karka daga hannu wa'insu suka ce bayan karka daga hannu ma in wanda suka yarda a daga hannun kuma kar a shafa fiska duk dai sunnonin manzon Allah kawai ake tai fatali da su ana shure su da kafa ka duba fa dalilin da muka kakkaranta a wurin hadisin can fa na ash'asa azzara ya muddu yadayhi ila sama'i dinna fa yaqulu ya rabbi ya rabbi at'amukum at'amuhu haramun mashrabu haramun wa malbasu haramun wa ghuzziya bil haram fa annabi sajabu lahu innan hadisin nan da muka karanta da karatunmu na dare wurin sharhin sa ka duba irin hujjojin da muka kawo na daga hannu dinnan wurin yin addu'a da shafa su sallallahu bi muduni akuffikum ko wai za faratun famsahu bi adujuhikum in ji manzon Allah amma wai a'a wai kar- ba a shafa hannu wai ba a shafa fuska kai ba a daga hannu ma wai ka faɗa kawai abin da kake son a ranka kai ka tashi ka ka tafi ka tsubare ni hankali ba wai wannan shine sunna kana yi abu kaza sai ba bid'a bid'a ka kawo bid'a a ce dan uwa wallahi sunnan annabi ya kalli gabar wayanda suke ihun da'awanta sun kalli yamma a yau dai kam saboda haka dai shi ya sa ma in ka dubi abun nasu sai ya ba ka dariya wani lokaci an riga fa mota ta cika fa kan ma su zo babu babu seat kai har attachment ya cika kowa ya biya kuɗi ya samu seat ya zauna har yan attachment sun biya wai sai suka zo suna ta hayaniya wai ai wai wannan mot- wai wai seat din su ne lalle lalle na seat din nan su tashi a tasha suka zo suna ta hayaniya suna ihu abinda kawai yan izala suke kenan to yaushe aka yaushe ba suka zo fi sabilillah sunna ta an gama komai malam an san su wa'inne ne ahlus sunna ne an gama komai an rubuta a littattafai bawo ɗan ba mota hewi kawai kon gari kon e kon nyami e kon ada wai wai sai na mota su fita wai su ne da fit din nan su aka tanada wa dama wannan ba su mutum ya zauna ya biya kuɗi ya gaba komai ya fulfilling duk all of the conditions wai kai ka zo kai ta ihu ka ce wai ya fita ya fita ya je ina dama yana ciki kai kake waje maganan gaskiya ne ya je ina kuma in an bibiye gaba ɗayan ku ba abun da ya haɗa ku da halin manzon Allah ma wai wai saboda renin hankali wai ku ce mutanen da kullum ba duniya sun tattara sun watsar da ita a baya in ta zo don kanta kai kuma kullum ta ina za ka yi ka samu kuɗi ka tuba garin nan fa kwanan abin da ya faru ba fi sabilillahi ka tuba ba wai malami ne ba wanda ya rike kungiyar gaba ɗaya a nan garin ko ba haka bane duk garin nan da shi ne mai fada mai fada aji babu wanda ya kai shi duk garin nan a da ko kowa ya sani anan anan a cikin mun nan kowa ya sani shine shugaba na garin gaba daya in zai shiga mota sai an bude mai a kulle mai a tsara mai a zauna a gabansa ana tsayawa kan mota ta gama tsayawa dan agaji ruwur take e du dogga du furtina gite du omta o wurto du maɓɓa du fe'anamo du waɗa ka yaɓanki mo ɓaawo inda zai zauna ma he an raka shi ai in yana tsaye wurin wazi ana tsaye a kansa da uniform shine ya dawo yanzu kullum ana gudu da shi a bayan acaba ko ba kwanan nan ɗaya daga cikin ku ne yake kaɗa min ba muna tare yanzu haka ma yace ya sai yan yan dadon din dan doya yana rike da su ya yana jiran a caba bakin hanya ga motar kungiya ba a gefe ta tsaya tana sauke wasu suna kallon shi ko kallon shi ba su ba ko sannu ba su ce mai ba suka wuce suka bar shi a tsaye da yar garin sa tana firfir fir ya tari mashin a caba yayi gida a nan garin ba in ka san shi da in an kira shi in ka ji kirarin da ake mai masu kunna dogo mai aya sai an mai kirari na mintuna tukunna kan ya hau bari. ya dawo motar kungiya ne yana kallon ta ta fi karfin sa ya shige ta ma ya shiga ba ko lif ma amma lif ma ne ya fi karfin sa ai da yana kasan dama ba kayan Allah bane ba kayan manzon Allah bane sai kanuri ya fi shi mutunci kanuri namu kungiya da motar kungiya ta ganshi ta tsaya ta dauke shi ta rage mai hanya amma shi da ya zama ya rike kungiyar gaba ɗaya lokal din ba ba rassa ba ya zama tafi karfinsa ran da suka sauke shi ba jerin gwano suka yi wadda suka ce haramun din nan ne a nan garin mun gani suna bawa ne ba kayansa har da motoci da mashina ana ta rali ba wane ba kayan ya dawo ya lallaba ya je ya bi ya lablabci dai ya je jiha suka dan bashi wani dan mukami haka dai je kana yi ka to shi ne fa ya dawo yayi abin da ya faru wancan sati na sama din ka duba ba ka taba jin ko alaman irin wannan a bangaren mu mutum kan da mace ma a ce an kama shi da mace ma ya yi abu kaza da ita yaya zalle namiji ba miji ba kuma maza su zo su hau dukanka a cikin gidanka ka yi ta ihu a zo a kwace ka da kyar a ɗauka barayi ne su ce a'a a'a su fa ba barayi ba ne amma a je police station su za su yi bayani aka je kuma suka yi bayani gaban jama'a wannan abun kunya ka ce wai kai ne ahlus sunna wannan fa sune jagorori ba nan gari fa su shi fa ka sani ba lokacin fa babu kaman sa fa kafin su tuge shi akan kudi ko yara suka ce a ga bayani ni alkawarin keke na fem ya min ni alƙawarin kasiya ni kuma alƙawarin keken ɗinki ya yi abu kaza da kaza da mu kuma ya iya bamu ya iya saya mana to wannan fa ita ce sunnar shugaban gaba ɗaya kenan kuma ko ina ka je haka ne kar ka ɗauka nan ka ne duk makarantun matan auren nan daga gane suna ka gansu yadda ka san tashin duniya in sun taso duk fasadi ake auren ga wani wanda shi ya fi kowa ihu sun dauko da cewa sunna sunna sun dauko shi daga Kano suna wa Allah shi suna kawo shi nan yana abin nan nan aka ce wannan matan da yake tara a masallacin juma'an akwai ɗan agaji hizban sun nema yace kullum sai sun sai sun wanke jini a masallaci a tile interlock ɗin masallaci mata ka san dai yadda suke zuwa ɗaruruwan matan da suke zuwa nan dole ne ka sani akwai masu al'ada kaje wallahi kullum sai sun wanke jini a masallaci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai sunna mata su da dubi alqur'ani da haila su je wai sun je sauraron tafsiri kai kanka ka san wannan kan ƙarya suke yi babu magana sunna nan sai dai a sunna naira a sunna musu naira dai kawai yan a sunna naira amma ba sunnan annabi ba sunnan annabi ba wannan bane kaga ai irin sunnan nasu ai yanzu kam a je a dana bom a masallaci a harbe mutane tarwatsa mutane shine karshen inda suka je kenan yanzu ai ai wanda wafilan su kenan wanda suka kai matsayin usulin cikin su ne ai wayannan din yi mana kwarai da gaske shine sunnan su a wurin su fitsara rashin kunya rena manya da iya bushewan ido a zagi uban kowa a sifika wannan shine sunna wanda iya wannan to shine irin su yadda suka biru suke yi dinnan to wakilansu kuma wanda suka kai matsayin ma'arifa a ƙungiyar to su ne wanda suke yin abun da kuke gani ake yi dinnan kuma eh shi ne ba almajiransu ba ne almajiransu ne tun da kake ka taba ji a ƙasan nan ko a duniya ka taba jin wani rikici ya tashi har da zai zub da rawuka ka ji an ce ma ɗan ɓangaren sufaye ne yayi tun da kake a tarihin duniya wallahi ba a taba ba a wuna da ƙasar kuma nan kawai da ka ji rikici an tada yaƙi ko wani abu wallahi sai ka tarar wa'innan ne masu da'awan sunnan nan wanda kuma sun sun fi kowa nisa da ita annabi wannan ya zama halinsa kaji mutu ya yana rigima da ubansa kullum har mutum ya mayar wa uwarsa nono ya sayo wa uwarsa jaki wa goyonsa da ta yi a nan kasar fa duk an yi wannan eh uba kan rago ake miyar mar na na suna wai tun da kace kai kamin suna ga ragon an miyar ma saboda haka wannan fa shine izalar kenan kuma ko mahaukaci dai ya san ƙarya ƙarya ce kawai wallahi wannan abu da ka kalle shi kasan ƙarya ne banda neman kuɗi don Allah ƴan uwa ku ban san ma yanzu nawa yayi ba ku laluko mana ku nemo mana shi ma saboda ajiya dan girman Allah ina wancan kaset din nan da ake turawa da ina da shi ma ni ban san yanzu yayi ba amma dai ku nemo mana shi duk inda shiga gishiri kaset din nan mai suna gishiri ya na ba ku san kaset din ba ne eh ba ku san gishiri ba kaset mai suna gishiri inda suka biyu gombe suke hiran nan da plate plate suna ha ai da za ku ban mamaki ai wannan fa gogaggun malamin alu sunna ne suka haɗu suka keɓe babu mabiyansu malaman su ne sun sauka a hotel suna jan girki suke wannan maganganun suke faɗin cewa malamin su wane ai su wane da su wane ne suka haɗa baki suka kashe shi kuma ga dalili ga dalili kun manta na rantse da Allah in ka ji wannan hirar nasu ko gogaggun yan siyasa wanda suka shi kai shekara talatin suna siyasa ƙarshen hirar da za su yi kenan miliyon kaza an yi kaza eh na mali sambo ya yi kaza eh an zo da aka kashe shi din sun sani sa'ai da bakin sa aka da adam ma'azu da waye waye su suka hada baki malamin namu wane shi ne shi ne su suka kashe shi malamin su ba su ya su suke gulman junan su wai malamin su su ɗaya daga cikin su wai su suka kashe ikara abakar ikara wai eh aka tashi aka hada wai da good luck kaji ba duk a ciki wai ana neman a rurrufa waye waye suka ce aka ce za a kawo musu presidential jet ka duba ba yan iska ba wai malamin addini wai za a kawo musu presidential jet jirgin bila suka ce ba su yadda ba suka ce sun ba da awa 20 da kaza waye yadda ka san ko ko gogaggun ministoci wallahi taɗin miliyon kaza ai an ce ya je ya yi masa overtaking tun na yana gwamna ya je ya nemi ƙarya yake kuma yake yana rubuta yana yin maktaba kuma ƙarya ne aka je aka mai shigel aka je aka karɓo miliyoyin ya zo bai samu komai ba muka kaza aka raba aka yi wane ne miliyon kaza ya yi kaza wa'innan wai su ɗaya malamai sun da ka tuba fa an kashewa ne an hada baki an kashewa ne su ya su kuma fa sannan kuma an miliyon kaza an je an damfari gwamna kaza an yi kaza an yi ƙarya shugaban su ne fa suke raɗan zama shugaban ƙungiyar gaba daya imam abubakar ikara ko ya ji ya yi ƙarya ya zai maktaba kuma ƙarya yake ba maktaba ya suka je suka mai overtaking aka karɓo kuɗi ya je shi kam ya rasa bai samu kuɗi ba aka ce ya zo aka ɗan ya famar kaza aka yi kaza aka yi kaza maganan miliyoyi kawai mala wannan su ne malamin sunna kai kanka ka san wallahi ƙarya suke in sun je sun hau mimbari abin da suke faɗi daban abin da yake ajandan su kuma shine wannan dama abin da ba ya sa suke hawa mimbari kenan ya kuluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim abin da yake harshe daban abin da yake zuciya daban neman kudin ne har kan wanke shi ne ajanda kuma shiru kake ji aka zo aka fallata aka dauko abu wai waye ne kan wai ya kashe ikara wai duk fa kewaye kewayen ainihin shugaban su ne na bangaren saddamawa wannan yusuf sambo wai shi ya kashe wai me yasa suka suka fallasa wannan har suke tadin a wurin cin abincin su su malamin da gogaggun malamin nasu wai saboda kawai ya dare ya bar bangaren su ya koma wurin yaya jingir sai suka fallasa abun da yayi wai shi ya kashe ikara shugaban su saboda kawai da aka da izala ta tarwatse ya koma bangaren jingir to kai kanka kafan duniya ce fa duniya ce kuma tun da kake a duniya ka taba yin shoda yayi magana ya dawo a kanta tun da kake tun ba a haife ka ba in yayi magana tun ba ka zo duniya ba to a kanta yake har gobe an mar tambaya kuma kanta yake kuma amma dan izala ba yau ka ji ya faɗi magana gobe ya warware haka har manyan su kuma wallahi haka ne karka dauka yan ku ci ku bamu na nan ne har manyan ga albani nan wani babban malami abokin maulamu Sheikh Sharif Ibrahim Salim ya mara littafi tanaqudatul albani warware junan maganan albani silsila sahiha da da'ifan nasan nan da suke sha alfahari da ita mai mujalladai da yawan nan ya zauna ya aiki a kanta ya ce ka duba a silsila sahiha na albani hadis mujalladi na kaza shafi na kaza juz'i na kaza ya ce hadisin nan sahihi ne amma da ya zo a silsila littafin da ya akan da'ifain hadisai kuma mujalladi kaza juz'i kaza shafi na kaza hadisi namba kaza ya ya ce hadisin da yake ne kuma hadisi da haka ya tattara irin wayannan warware junan da ya yi mujalladi manya manya guda biyu gaba ɗayan su suna cike da warware junan maganan albani kawai a can ya ce sayi nan ya dawo yake da i a can ya ce na ƙarya ne ma can ya zo ya ce sayi haka ya yi masa littafi guda in ka samu littafi shi ya daɗe da cewa a nemi wannan littafin تناقضات الألبان da haka dai Allah ya taimake mu ba inda su ba ta inda sunna sunnan annabi kan hali sanin mutuncin mutane darajar ta na gaba rashin rena mutane biyayya da da son manzon Allah babu ma wani sunnan da ya wuce wannan sunnan ƙarya ba ka son annabi an ce annabi kaza ka ce ka ce bai kai ba a'udhu billahi ka ce sunna ka ina sabai wani in an kira an yana kunyan ma ya daga ido ya hada ya kalli manzon Allah sai an faɗi sunan annabi tabi'ai suna sumewa suna shiga hali da sauransu kai da kulle na naji kabiru yana cewa ƙaryar banza wai ai wai ana zikiri wani ya faɗi wai ai na ka taɓa ruwaito irin wannan wai an faɗi sunan annabi wani ya kaji jahili bai karatu ba bacca kawai an shaƙe shi da naira kawai ya ɗauka nairan shi ne ilimi yana wai wai wai wani ya faɗi wai yana ƙaryar banza wai ya ina sunna ta dace da haka to shine asalin kuma abin da tabi'ai suke kai salaf da ake cewa ne magabata na gurai to a takaice dai duk wannan za mu kwana nan ba zai ba zai yiwu ba ko aikin faɗin da aikin da ikhlasin duk ba zai cika ba sai in ka dace da yadda manzon Allah ya yi don shi Allah ya turo shi ne kuma wadda aka ce a koyi da shi saka da Allah ya taimake mu zama na gaba za mu tashi a annahu la yakfuru ahadun bi dhanbin min ahli al-qibla insha Allah sai sanon ba mun kusa ma mu gama ba din ai ina ga so subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka jalla sanaka la ilaha illa anta bilik اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحافظ لما سبق ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر فيه الكافي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يشركون وسلام على المرسلين الحمد لله